أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليذكروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لوح تجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنت ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وارفت نورا تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين والشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke haduwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu musamman abin da yake da alaka da sani na ma'anoni na alkur'ani mai girma yau sha tara ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya muwafaka da sha biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin daidai aran ma ya ja mana aya ta sittin da shida a cikin suratul ankabuti inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fa sawfa ya'lamun ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa liyakfuru bima atainahum domin su kafir cewa abinda aka aiko musu da shi ko ko abinda aka ba su wa liyatamatta'u kuma domin su ji daɗi fa sawfa ya'lamuna da sannan za su sani wannan ayar ɗan wani ma'ananta wallahu ta'ala alam shi gaban wancan aya ce ta jiya wanda muka kwana a kai wacce ita ce faɗar sa maɗaukakin sarki da yake cewa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ad-dina falamma najahum ila al-bari idza hum yushrikun ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yayin da wa'annan wa'anda ba musulmai ba suka hau kan abin hawa aka yi karo da imtihani guguwa ko wani abu makamancinsa musamman ma akan ruwa ko ko in mutanen mu ne yanzu ne aka yi karo da ibtilai akan jirgin sama aka ce jirgi ba ya samu matsala a sama injin guda biyu duka sun tsaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan za a ga salati da sadallami da dogayen addu'o'i har da wanda ba musulmi ba za a ga shi ma yana ta oh my god haka دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر yayin da aka tsira da su daga wannan hadari da suka fada idan hum yushrikun sai kawai su kawo shirkan su ai da ba dun lata da uzza ba kai da ba dun wani ba kai da ba dun uzairu ba da ba dun annabi isa ba haka Allah mun tuba Allah ka yafe mu Allah subhanahu wataala ya ce ai dalilin da yasa muke suke yin haka shine liyakfuru bima atainahu domin ya zamanto ƙarshen kafircinsu ko ƙarshen azab ko domin ya zamanto kafircinsu zai ja su ne zuwa ga azaba yakfuru bima atayna wannan abin shine zai ja su zuwa ga kafircewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya baiwa manzansa wannan abin shine zai kawo dalilin da yasa suka kafircewa manzansu tunda yanzu gashi an tsayatar da su wannan tsayatar wanda aka yi maimakon su tsira su bauta wa Allah subhanahu wataala shi shi kadai a sai ya zamanto shine dalilin mata ta ce wannan su wani ya tamatta'u kuma domin su ji daɗi su ji daɗi daɗin su na duniya wani ya tamatta'u domin su ji daɗi ai an tseratar da su ne li ya tamatta'u domin su ƙara jin daɗi su je layira su sha azaba mashi shine ma'anar wani ya tamatta'u an gane ko idan kuma karanta da ɗayan kira'a waliyata mata'u akwai bambanci tsakanin waliyata mata'u da kuma mai ɗaurin lamun nan waliyata mata'u wannan waliyata mata'u domin lamun ɗin nan wannan shi lamun kai ɗin nan da ake faɗa ka gani ko waliyata mata'u ai wali an yata mata'u domin su ji wannan daɗin wannan rayuwa ta duniya su je lahira su sha azaba shine irin kan irin wannan ayin Allah subhanahu wataala yake cewa wala tasabanna alladhina kafaru annama numli lahum innama numli lahum liyazdadu isma kada wayanda ba su ce ganin sun yi imani da Allah su tunanin cewa muna wai muna ɗaga musu kafa ne don don jin daɗi a muna ɗaga musu kafa ne domin su ƙara jin daɗi su je lahira su sha wahala shi ne irin wannan ayar wal yatamatta'u domin su ji daɗi wancan kuma ka karanta da wal yatamatta'u ba wali ba ba mai harka ba ba mai harka ta kasuwa ba na ɗauri ka ɗaura lamun ɗin nan na wal yatamatta'u wal ɗin sai ka ɗaure shi ka ce wal yatamatta'u to shi kuma ala babu tahdid ne irin to shi ke za ku ku zo za ku sha duka an gani ko bambancin su ke wal ya tamatta'u amma wannan shine kira'a mafi shahara wal ya tamatta'u ai wal an ya tamatta'u ne mun daga musu kafa ne mun tsayar da su daga barin wannan mene wannan rafi ko wannan kogi ga halaka domin su ji daɗi su je lahira su sha wahala وليتمتعوا دومن جدائي جلايرا تشاو على يكفروا بما آتيناهم وتمتعوا فسوف يعلموا يسموا ذات سن عاقبة أمري karshen makomansu na yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama me zai kai su ai ko shakka babu babu inda wannan zai kai su a karshen lamari sai mene sai zuwa gidan wuta a wannan ranar lahiran za su ga dukkanin abin da suke aikatawa ashe shiriri ta ne shirme ne kai dai ka dauka kamar mutumin da ya zo yana son ya gina gidan sama amma wai ya gina gina gidan saman da bulo na doka a kaga wannan da ya je lahira shi ke nan kawai sai dai ya ce ga Allah mun tuba Allah ka yace mana Allah sai ya ce mene ayar gaba
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وتخطف وتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da faɗa a wannan aya cewa awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nas min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun wannan ayar kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya rawaito mana cewa ta sauka ne akan wasu mutanen Makka da suke cewa ya Rasulullah ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu fa ba wai ban mu cewa kai annabi ba mu ba mun yadda annabi kai ko in ce wasu daga cikin sashen mutanen makka suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu fa ba wai ba mu yadda kai annabi ba mu mun yadda kai annabi sai dai abin da muke tsoro shine kada mu zo mu yi imani da kai larabawa sun ci mu yawa su zo su yi wujjam an gani ko su zo su yi kamar a ce irin kidnapping din su zo su kare su su mai da su kamar bayi saboda ba su da yawa an gani ko domin mu yaushe za mu shiga addinin sabon addini haka to ba kuma wanda mai da addinin ka wanda da addinin ka mu abin da muke tsoro ke shine sai Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya gaya mana cewa sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayan awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakattafu an-nas min hawli Allah subhanahu ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan shin wayannan mushrikan ko wayannan wayanda ba musulman nan ba shin ba su ga yadda na sanya musu wannan garin garin makka ya zamanto harami ba ya zamanto wuri ne wanda yake amintacce an gani ko wayin takassabun nasu min hauli wayanda yake ba mutanen garin makka ba ne garuruwan da ke kewayen makka an gani ko su kuma mutanen da ke wayan na garuruwan suna a cikin bagauniya Allah ya ce a bil baqli yu'minuna yanzu da shiriri ta ne za su yi imani su kafa cewa ni'imar Allah menene sabon aya sabon wannan ayan Allah subhanahu wataala yana jan hankalin mutanen Makka kuna cewa ba za ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba gudun kada waɗanda suka fi ku karfi zo su yi muku mulkin mallaka shine ai abin da Hausan yanzu zamu iya sa mulkin mallaka a zuwa kama ku a mai da ku bayi ko wani abu makamancin haka kamar dai da aka yi ma Najeriya a daga da muna cikin zaman kanmu gashin kanmu kawai sai wasu suka zo suka faɗo daga sama suka nuna mu mutanen mutanen Najeriya karfin karfin tuwo sai kuma suka koma in Najeriya suka koma suna bin su dan bayan da za su yi an gani ko to su ma mutanen muka abin da suka guda kenan cewa ai ba mu da yawa in muka zo muka ce mun yi imani da kai to wayanda yake ba sun fi mu karfi za su su mallake mu su abin nan din mu shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a awalam yarau anna ja'alna haraman amina shin ba su ga da muka sanya wannan gari na na makka muka mayar da shi amintacce ba harami ne wuri ne mai alfarma amintacce babu wani wanda ya sai kawo muku yaki babu wani wanda in ma ka shigo garin an ce kai amintacce ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan gari na maka to ya zama to amintacce alhalin wa yatakattafu an-nas min hawli wayanda suke gefen su su kuma suna cikin fagauniya kullum cikin zulumi suke wayancan za su kawo mana yaki wayannan za su kawo mana farmaki wayannan sun kayyace mu yaki kaza irin wayannan abubuwan to amma ban da makka me yasa saboda ita garin makka Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sanya ta zamanto harami ne wuri ne mai alfarma na biyu wuri ne amintacce menene dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya sa garin makka ya zamanto harami ne kuma amintacce saboda addu'ar da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da Allah subhanahu wataala ya gaya maka cewa Annabi Ibrahim ya zo wannan garin Makka da shi da yaransa da matarsa wannan wanda aka ba shi wanda ake kira da suna Hajar ko ya ajiye su a wannan garin ai daga hannu yayi addu'a rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhabhin inda baytikal muharram rabbana la yuqimu salat faj'al afatan min an-nas tahwi ilayhi a can makara sai kaga addu'a da Allah subhanahu wataala ya gaya mana Annabi Ibrahim yayi سوى وإذ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا واجعلنا مس... ربنا واجعل رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمته قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سوى إذ يرفع إبراهيم أو أنت الآية كما رب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وجنبني وبني أن أعبد الأصنام to wannan addu'an da yake wa rabbi ja'al hadha balada amina Allah ka sanya wannan garin ya zamanto gari ne halittacce yaki ko farmaki ba zai shigo wannan garin ba shine har Allah subhanahu wata'ala yake kara jan hankalin mutanen Makka Makka ita cewa ila fi quraish ila fi imri'in da shi tadi wa sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ka gani ko annabi ku bauta wa ubangijin wannan gida ne na Ka'aba wanda shi ne ya ciyar da ku tun da ku kun san ba kwa noma kallon wani ikon Allah garin Makka ba a yin noma saboda duwatsu ne amma dukkanin wani abu da ka sani ana nomawa ko ana shukawa a wani gari za ka tarbe shi a garin Makka Allah ya ce to ai wayan ku ne ni ne ne muku inji Allah ni ne ne ba kwa goma shi ba kwa shuka shi a ranar da aka tsunko shi a ranar za a ga ya iso garin maka kamar yanzu a ce a nan garin akwai wani abu wanda ake mangoro a tsinke shi daga nan Najeriya to in tabbatar maka za ka tsinke shi a Makka a yau din nan saboda mene Allah ne ya damunce musu wannan saboda addu'an da Annabi Ibrahim ne warzuq alahu min as-samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir kala wa man kafara fa umartuhu qalila thumma qaru kaga an ma wanda ya kafirce yake bin Allah to shi ma za a jiyar da shi dan dadi kadan abincin dai da ake samu a garin Makkan zai samu shi ma amma fa kadan sannan ya ji lahira kan ya ci a gidan wuta to yanzu Allah subhanahu wataala sai yake allazi afamahum min su'i yunwa da kuke fama da shi Allah yake ne shi abincin ko ina a kawo mu garin Makka wa amanahum min khawf ya kuma amintar da su daga barin samun wani tsoro a tare da su in dai kana garan maka lafiya lau ba wani wanda zai kawo maka hali to shine Allah subhanahu wataala yake kara jin hankalin su awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhaffafu an-nas min hawli wa idza suke kewayen ku su kuma suna nan cikin bagauniya ne ko da yaushe suna tsoron yau za a kawo mana hali gobe za a kawo a je a tsere wukaki sai ka ce wasu ƴan tsara suka za ka ta ganin da wuka ko da suna yawo an gani amma zuwan musulunci ta Allah subhanahu wataala ya zama da garin halittacci sai ka je aka ga an daina yawo da wukaki malam saboda mene annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ka kabin nasu min hauli sai Allah ya shike yanzu afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati Allah yadfu yanzu da batil abin da yake ƙarya ne shirye ne shiriri ta ne ku kuke kera su kuke sassakawa sai su ne Allah in ma wanda ba kai ka sassaka ba halittan Allah ne zaka mai da shi ya zama Allah ka kamar misali kamar misali masu bauta ma saniya masu bauta ma saniya ai kaga ba su suka kira ta ba saniya halitta ne na Allah to ya za yi kawai ka je ka samu saniya halittar Allah ka ji kamar ita Allah kamar mutanen Indiya ka gani ko ko ko masu bautawa maciji duk dai mutanen Indiya ne har yanzu a nan Najeriya mu ma ko wanda bautawa maciji suke yi har yanzu a Najeriya akwai wasu wanda su macizai suke bautawa Allah dai mun tuba Allah kare mu mun gode wa Allah da ya yi mu cikin musulunci muke bautawa Allah shi kadai an gani ko to abadul batin yanzu shiririnta abinda ba zai iya cutar da kai ba zai iya amfani da kai ba shine zaka je kai imani da shi wa bi ni'matillahi da kuma kuma kafirce wa ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka shi ya halicce ka ba tare da banka ba ya baka lafiya ya baka rai ya baka lafiya ya baka kwanciyar hankali sai kuma ka sa kafa ka shure dukkanin wannan ni'imomin da Allah ya yi maka ka kama wani abu kana bauta maka Allah mun tuba Allah ka yafi mu aya gaba aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين Allah subhanahu wataala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadban aw kazzaba bil haqq lamma jaa alaysa fi jahannam maswal lil kafirin ma'anar wannan aya ta 68 shi Allah subhanahu wataala yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadba wai wane ne yafi zalunci kamar mutumin da ya kirkiro ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah ko ko aw kazzaba bil haqq ko ko ya ƙaryata wannan gaskiyar wanda ke shine alqur'ani kaga nan wurin Allah ya kira alqur'ani da suna alhaq lamma jaa lokacin da wannan alqur'ani ya zo masa Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirin ashe jahannama bata zaman to makoman kafire ba ma'anar ayat Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahu ta'ala alam to ai babu wani mutum wanda ya fi zalunci in kana neman alƙalimi a duniya to babu kamar mutumin da ya kirkiro ƙarya kuma ya jingina ta zuwa ga Allah. Ƙarya ya kirkiro sai ya jingina ta zuwa ga Allah. Koko ya kirkiro ɓata sai ya ci ainihin ne hanyar Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar misali wayanda suke cewa kamar a ɗayan ayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها yayin da suka aikata wani mummunan aiki aika na alfasha ko ko bauta wa gumaka ko ko suka kashe wani kamar yadda suke turbuɗe yara ƙanana din nan to sai kai sun ce ai Allahu amarna bi qalu wa inna alayna aba'ana haka muka ga iyayen mu suke wallahu amarna biha ai Allah ne ya umurce mu da aikata haka inna lillahi wa inna ilaihi raji Allah mun tuba Allah ka yafe mu dan wana ana daga mana hannu cewa lokacin da aka diban mashin ya riga ya kawo jiki in Allah ya kai mu gobe za mu ƙara tashi a wannan ayan da yaddan Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana malamanmu da shemunanmu gabaki ɗayansu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya amfana zuri'ansu jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna kuma Allah subhanahu wataala ya saka masa alheri Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa jagoranci Allah ya cigaba da amfani da shi wurin shirkar da al'umma sauran yan uwa da suke ta kaiwa da komowa wurin ilmantar da al'umma ba dare ba rana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya kara musu aiki ga baki daya media team namu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Allah ya kara musu juriya ku da kuka jimarin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka muku da alheri ya amfana zuri'an ku innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi ni'mal mawla wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullah